أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أصبركم shida ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha shida ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ta 2024 a lissafin da kanisa ta sha ta makanta muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba a shafi na 202 muka tsaya mun karanta aya ta 90 wato 6 zuwa ta 97 mun dauko bayani kan ƙarshen waɗannan ayoyin sai lokaci mun halinsa za mu tashi wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ۖ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم نعم kamar yadda bayani ya gabata muna ɗan tsakaro daga cikin matsalolin zaka kaɗan daga cikinsu musamman matsaloli na zamani ko ba haka ba to a yau ma za mu fara da waɗannan matsalolin sannan mu dawo a cikin karatun tafsiri idan muka duba mun yi bayanin cewa abinda ake awo da shi na zakka ababen da ake hankalta ma na shari'a suna da alaka ne da wato abinda ma'auni na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne asali duk wanda zai zo bayan safar zai zama ko ba haka ba shi ya sama idan muka duba akwai hadisi na abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma wanda yana cikin wato sunan abi dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mikyalu mikyalu ahli al madina ya an ce mikyal abinda za a aure shi na kai to na mutanen madina shine wanda za a amfani da shi ba shine asali duk abinda zai zo bayan sa zai mutumi reshi wal mizanu mizanu ahli makka shi ko mizani cikakke na mutanen makka kina sai zamanto in dai mikiyal da aiki da shi ana son a samu cikakken mikiyal to sai na mutanen madina in ko mizani ake nema sai ana sai na sai na mutanen makka ina fata ana fahimta ta to kenan duk yadda duniya za ta ci gaba waɗannan su ne usuli na asalin abin da za a yi aure shi to amma yanzu a zamanin nan mikiyalu ahal makka ko da mizan ahal makka ko mikiyalu ahal madina ai za su yi wahala ko ba haka ba to amma a zamanance sai aka ce to yanzu miqdaru nisabi zuru'i was thimari bil maqayis al haditha yanzu ana son a san yadda za a yi mizani da mutanen makka da kuma mikiyal da mutanen madina ya za a samu a tantance shi a mayar da shi bisa ga tsari na zamani yadda in mutum bai da wannan mikiyar kin ga abin da zai aiki da shi ba sai ko mun fahimta ba tun da tana yawa a zo wani gari babu mu to ya za ya fitar kaga an samu aiki amma idan an ka faɗi abin da kowa zai iya amfani da shi to zai taimaka wa mutane ya sauƙaƙe musu matsayi ko ba haka nan bane to don haka dai a takaicen takaitawa sai malamai suka yi bayani yadda za a fahimtar yadda za ka iya fitarwa ka gane ko gram kaza ne ko ko abin nan ne wasu daga cikin malamai da suka yi bincike akwai wani malami wanda ya yi bincike a littafinsa tahdidu sa'i wal ahkamil fiqhiyya wal ahkamul fiqhiyya al muta'alliqatu bih ya yi littafi kan yadda za a tahdidu sa littafi daya don ka san matsalar tana da muhimmanci ina fata ana fahimta ta to abinda sun ka gano idan aka duba za a iya gane sa'i matsayin abu nawa yake yi ya za a gane sa'i an ce sa'i ba kowa san sa'i ba to amma yanzu a zamanin nan da muke ciki da mi za mu aiki mu gane matsayin wato sa'i mu yi masa matsayi to shi yasa waɗansu malamai suka ce idan ana so a gane sa'i ɗaya yadda za a fahimtar sa zai baka gram ɗari wato gram dubu biyu da talatin da biyar gram rike da kyau gram dubu biyu da talatin da biyar ina fata ana fahimta ta to waɗannan su ne wato za su baka matsayin sa'i guda sannan kuma gram ɗari biyar da takwas su za su baka muddi daya to su ne za ka buga gida hudu sai su baka sa'i daya kenan in ka buga da kilo za su baka kilo biyu kilo biyu da kuma gram talatin da biyar kilo biyu da kuma gram talatin da biyar a tsarin lissafin da waɗansu malamai suka tafi amma waɗansu da suka yi liddirasa kan wannan su sun tafi cewa kamar fatawa ta lajina ta sa'udiyya da aka kai musu ya za a yi misali mutum ya auna da irin ma'auni na zamaninmu to su sun fitar za a iya samun sa'i zai iya baka wato gram 2,600 kaga ya bambanta da wanda lissafin to kina sai zamanto su nasu an dan samu wato ƙari amma ba abu ne wanda yake mai yawa ba akwai kuma waɗanda suka yi bincike su sun tafi cewa za a iya samun abin da ya kai gram 2,035 to kaga da 2,035 da 2,173 ba sa da nisa amma wannan mai 2,600 gram ɗin shi yake da bambanci duka dai wannan takaribi ne malamai su shi yasa kuke ganin mu a nan da ba a damu da gram ba sai malamai su ce matiya ba ba karan bane tunda in an ka ɗauko mudu hudu ka zuba sai ya baka min sai ya baka kusan tiya ɗaya dai ko ba dai bata kai ba dai sai a ci maka tiya a huta ban sani ko mun fahimta ba to sannan kuma malamai suke cewa alfaru thani bangare na biyu ma'arifatun nisab bi wihdati qiyas al-hajm bil milliliter kaga milliliter a wannan faransanci na ko a ta'aribu kenan sai ka koma kalmomin da aka sanya a cikin larabci a zabarin da waɗanda asalin su ba larabci bane domin mil yana nufin dubu litir kuma lita kenan a kasa lita kashi dubu a samu kashi ɗaya shine milliliter santilitar a raba lita kashi ɗari a samu kashi ɗaya muna gane wannan ina fata an fahimce ni to waɗansu daga cikin malamai suka ce to in ana son a yi tahdidin sa'i bil mililitar ma'ana a domi hanya ta mililitar an gane ko an tariƙi ta yasa hajjimu waznihi bil gram za a samu gram dubu biyu da talatin da biyar ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce za a samu mililitar dubu biyu da ɗari hudu da talatin su za su baka sa'i daya in ta fuskar wato kenan mililitar za a yi sannan waɗansu malamai suka ce a'a ai aiki da tafin hannu na mutum wanda zai kwaso hannu mutum matsakaici ya ɗiba da hannayensa guda biyu ya cika ɗaya biyu uku hudu ko ba su ne a matsayin abin nan ba muddi hudu matsayin sa'i guda ko ba haka nan bane to idan da za a yi aiki da shi nawa za a samu in an yi aiki da wannan tunda wanda ya aiki shi mililitar galibi yana da alaka ne da abin ma'auni na ruwa shi ko gram yana da alaka ne da abin ma'auni na nauyi ko ba haka nan bane to in an kai aiki da wannan za a samu gram 2512 sai hanya ta uku wadda ko kuma in ba a yi aiki da ma'auni na ruwa ba ba a yi aiki ba da abin da ya shafi gram na nauyi ba a yi aiki ba da tafin hannu to a yi aiki da shi muddi wanda a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka yi aiki da shi ko ba haka bane to shi ko wannan da aka samu wani wani mudu ne wanda a tarihi idan aka bi sanadinsa sai ya kai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ko da aka auna abin da aka samu za a iya samun mililitar wato a cikinsa idan an ka auna abin da za a iya samun kusan wato kowane muddi zai ba da 632 na mililita kowane muddu idan aka buga su gida hudu zai ba da 3,144 to wannan muddin shine muddin da in an bi salsalarsa har zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda shi wanda ya yi wannan littafin ya ce muddina wanda nake auno na shi huwa sheikh abdulwakil malamin da addashi abdul wakil abdul haqqil hashimi aka tafi aka tafi aka tafi har aka zo zuwa ga wato bi muddi shaykh abi ja'far bin maimun wa huma idlamu dayhima bi muddi zaid ibn sabit daidai nasu yana daga muddin zaid ibn sabit radiyallahu an alladhi kana yu'addi bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr wanda da shi da ake fitar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr kowanne daga cikin su a zamani ya auna da na wannan har aka kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai malamai suke cewa matsalar duk da yake wannan ta fuskar sanadi ya fi karfi amma kuma ta fuskar awu an fi samun kuskure a cikinsa saboda idan na kai ma makeri na ce ya yi mini ba tabbas bane ya yi mini daidai da irin wannan to ya an kai shekara 1400 ana kai ma makeri ya buga wani sai ya kara wani sai ya rinji shi yasa suka ce a yi aiki ne da gram abu ne wanda shi baya canzawa ko ko wancan safin hannun shi ne wanda baya canzawa to wannan shi ne abin da za mu kawo da matsayin abin da ya shafi gram in ma da gram za ka auna ko ko da wani ini za ka yi kun ga a zamanin nan yanzu a ƙasar turai in ka ce tiya a america za ka ce ma tiya waye san tiya wani zai ce to ai wannan karatun bai da amfani sai a ce a akwai yankin da ba a aiki da abin da kai kake aiki da shi to me kake so kuma Allah ya gane da mu mu bari bakin nan ya so tun da matsalolin suna da yawa na zakka haditha gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara muna cikin masu rayuwa sai a tura Allah da mu sai ka saki wannan mai bito wannan aya wa min al-a'rab wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
na'am mun yi alkawalin cewa idan aka zo karkashin aya ana fassara ɗaiɗaikun kalimomi sannan a yi bayanin munasaba tsakanin aya da aya sannan kuma yan akwai asbabun nuzul a kawo duk da yake asbabun nuzul ke mun yi bayanin wato babu shi yanzu za mu fara ne da ɗaiɗaikun kalimomi ya ce wa min al'arab a cikin jalalaini yana daga cikin larabawan ƙauye kenan man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda zai yi imani da Allah da ranar ƙarshe ma'ana daga cikin su akwai masu imani ba a taruwa a zamdai ko ba haka bane sabanin irin yadda mu muke tunani idan mutum guda ya saba ma cikin wani gari sai ka ɗauki duk mutanen garin mutanen banza ne idan wani mutum wanda yana da alaka da wani abu yayi maka wani abu sai ka ce duk haka suke wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni la tamdahanna imra'an hatta tujarribahu wa la tadhummannahu min ghairi tajrib kada ka yabi mutum sai ka sai ka mu'amala da shi kuma ba ka kushi mutum ka ce ba ni gari ba kai mu'amala da shi ba kaga wanda babu hujja ina fata na fahimta ka sannan kuma ko da mutum kun yi mu'amala da shi ya saba maka ba shi ke nuna ba mutum na gari ba ne an gane ko mutum ne ya yi mu'amala da mutum 90 ko mutum 100 tis'in da biyar duka ya samu dacewa biyar an samu kuskure na gari ko ba na gari bane shi yasa sai an koma ana auna ba mizanul am Allah ya kyauta yace to wal yawmil aman yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai da suka yi imani da Allah da ranar karshe yace ka juhaina kabila da ake kira juhaina wanda ya fito daga cikin wannan kabila ne ake kiran shi sai a ce juhani ɗaya daga cikin limaman da ke ba da sallah a masallacin makka abdallal uwad al-juhani ko ba haka ba wa muzaina da kuma kabila ta muzaina an gane ko su ne an ka kawo waɗanda suka yi imani wanda ya fito daga cikin kabila sai a kira shi al-muzani don inda nisba ta ulmarbuta inda a nisba cire ta akai makka abinda da a danganta zuwa ga sai a ce mini makki ba a cewa makka ci kaga wannan ba larabci bane wanda za a danganta zuwa ga madina sai a ce ni madani ba a cewa madana ci wanda ba larabci bane ina fatan kuna fahimta ta to wannan misalin da aka kawo daga cewa min al-a'rabi kun san cewa an ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan aka kawo misalin waɗansu kabilu ba ana nufin dukkan waɗannan kabilun ba haka suke su ma waɗanda da an ka ce wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir ba ana nufin dukkan wannan kabilar ba gaba ɗaya ta yi imani ba haka ake nufi ba ina fata ana fahimta ta misali ne kawai aka bayar to wato ka juhaina wa muzaina wa yattakhidhu ma yunfiqu su waɗanda suka yi imani nan suna riƙar abin da suka bayar fi sabilillahi a cikin wajen ɗaukakan da kalmar Allah qurbatin abin da yasa su samu kusanci daga qaruba ya qarubu qarrabahu ya kusantar da shi ko ba haka nan bane to qurbatin abu ne wanda zai sa wasu samu kusanci ga Allah tuqarribuhu inda Allah ma'ana sun kusantar da wannan abin sun kawo shi a wajen Allah ba ana nufin in sun kawo shi wajen Allah akwai wani wuri da a'a an kawo dan saboda ai aikin addinin Allah da shi ko kuma zai kusantar da su zuwa ga Allah ina fata an fahimci watlu alaihim naba abnai adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin alladhina qalu inna Allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar kalima ta qurbat da qurban kamar asli tana nufin abin da ke kusantar da kai ko abin da ka kusantar in an kalli ka kawo shi dan saboda a yi aikin addinin Allah kai ka kusantar da shi in an kalli in Allah ya karba zai kusantar da kai daga wajen Allah sai a hankalta mu shine ya kusanto da kai ba sani ko mun fahimta ba yace to inda Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala ma'ana wasila ce wanda za ta kusantar da su daga wajen Allah ko ko za su kusantar da ita a wajen Allah don ta kusantar da su ga Allah wasilatan don ta zamanto hanya ila salawatir rasul yace ila da'awatir rasul in sun kawo kamar yadda hadisai suka zo sai manzo Allah sai ce Allahumma salli ala kaza Allahumma salli ala fulan duk wanda ya kawo sai ce Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mishi kenan in ka kawo ana son in an kawo ayi mutumi ayi mutum wato addu'a da'awatir rasul sanadiyya ce ta samun addu'ar manzo lahu gare shi shi wanda ya kawo wannan kyauta ala ku saurara innaha ay nafaqatuhum wannan abin da suka bayar qurbatun yace bi dhammir ra'i wa sukuniha kiran da yace bi dhammir ra'i akwai qurbatun kuma akwai qurubatun qira'atu to kaga nan kai baka fahimta da an ce bi dhammir ra'i wa sukuniha baka ko ko an karanta in ba an sanar da kai baka gani da wanda yace qurbatun da qurubatun in ba da an ka faɗa ba wallahi sai a faɗi so dubu baka gani ba shi yasa da yawa masu karatu alkur'ani hatta masu karanta da hafsa walam yakul lahu sai da mutum ya ce kufuwan ahad wannan kuskure ne kafin din nan fa'un din nan ban ma gari ta in ka ce walam yakul lahu kufuwan ahad sukuni ne kai amma ba dai ne bane walam yakul lahu kufuwan ahad sai ka diba cikin qur'ani ka ce ba kuma wallahi ba sauraron karatun ka ba karatun nan wani yanzu ce a an kamin labari wallahi karatu da yanzu ina ba na fahimta ta kuskure ne ake yi shi yasa in kana rena abu baka ganewa in aka ce qurbatun an yi sukuni qurubatun an yi bomba amma in ba da rijiya hankali ka sai in faɗa wallahi ba za ka gane bambancin ba hato to haka yace bi dhammi ra'i wa sukuniha qurbatun lahum za ta kusantar da su indahu a wajen Allah ina fata an fahimce ni ma'ana wannan abin da suka bayar dan ya kusantar da su to in sun yi don Allah Allah zai yarda ya zan sanadiyya su samu yarda Allah Allah ya kusantar da su Allah ya sanya mu daga cikin su sayyudkhiluhumullahu fi rahmatih Allah zai sanya su a cikin rahamarsa an gane ko sai sun ce jannatihi kenan a cikin aljannarsa to nan nan sai ka kaddara makan sayyudkhiluhumullahu fi makani rahmatih don ita rahama ma'anawiya ta ba a ganinta to nan da yace fi jannatihi tunda aljanna ita ce gidan rahama fi makani rahmatihi ake nufi shi yasa malaman balaga ta ce maka nan wato mahalla ake nufi me yasa inna allaha haqiqa allah ghafurun allah mai gafara ne ko li ahli ta'atihi ga wadanda suka yi masa da'a rahimun allah mai jin kai ne bihim da su wannan shi ne abin da zo a takaicen takaitawa cikin tafsiri da jalalai amma idan muka zo cikin ilmul munasabat kamar jiya mun faɗa ibnu ashur da zo wa min al-a'raf yace haula'i humul mu'minuna min al-a'raf waɗanda waɗanda suka yi imani ne ba su ko mun karanta wannan ma'ana daga cikin larabawa waffahumullahu haqqahum min as-sana'i alaihim Allah ya cika musu haƙƙin suna yabo gare su wa hum a'dadul fariqaini a'dadul fariqaini sun saba ma kishiya guda biyu da suka wuce al-mazkuraini waɗanda an ka ambata don an ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaƙan sannan an ka ce wa min al'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman domin shi a shaddu kufran akwai waɗanda kafirai ne tantagariya su busu ma yi imani ba man yattakhidu ma yunfiqu maghraman munafiki ne wanda yake bayyana munafinci yake ɓoye kafircin sai bayyana munafincinsa sannan wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir ba sani ko mun fahimta ba shi ya karkasa su gida biyu ne ina fata an fahimce ni akwai kafirai cikin su akwai munafikai akwai kuma wanda suka yi imani tatimma ce ma'ana Allah yana son ya kare maka bayanin su ya wato kada yana daga cikin abin da ke afka ɗalibin ilimi cikin matsala abu uku ne sai ka faɗi biyu sai ka bar ɗaya hukuncin ka yayi in bai yi ba shi yasa dole sai an cika a'a cikin larabawan ƙauye akwai kafiri cikin larabawan ƙauye akwai munafiki cikin larabawan ƙauye akwai muni magana ta kare kuma ta kare shikenan ba sai ko fahimta ba yace to dan saboda Allah ya cika musu haƙƙin su yasa an kai bayanin wannan to kafin mu je aya ta gaba akwai wasu bayanai da suke da alaka da waɗannan ayoyin da muka karanta saboda suna tare wa junan su ne kaga da aya ta al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan akwai bayani da Imam Suyuti ya kawo da kuma bayanin da wato as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha min gharaib ayat tanzil na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi littafi ne wanda aka yi don saboda a nuna maka shubuhohi waɗanda ake kawo a cikin alƙur'ani sai ka sayar da kai ka ba da amsa ina da ke komai na abinda a cikin shi tambaya 1236 shubuha game da alƙur'ani 1236 in ka same shi sai ka samu littafi na biyu dafu ihamil ittirab an ayatul kitab sai ka hada su to in kana tafsiri kafin ka yi tafsiri duka diba su daidai surar da kake daidai ayar in akwai wata shuha sai ka ɗauko sai ka wurin ita mun ji wannan da kyau yawwa kuma waɗanda littafan guda biyu da ni faɗa Allah ya taimake mu mun gabatar da karatun su a cikin sunna TV EKS tun daga farko har ƙarshe suna nan ana sakawa kuma ka nemi littafan guda biyu karatun su yana nan cikin Telegram ko malam halka 259 aka cike da ta 260 ko ba ka bari in ka giba cikin Telegram suna nan sai ka tattaro su ka ɗauko da littafan guda biyu ka bi su gaba ɗaya in ka ji abin da baka gane ba sai ka tuntube ni in kai abba ka gane ba sai in gaya ba in kuskure ni in ce ba kuskure na in gyara magana ta gani ko ba haka ba koko to ai haka ne kana cikin gada ku eh Allah ya taimake ni to karkashin wannan aya shine wannan littafin Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi yazo yace to fa in qila idan aka ce inna allaha ta'ala allah maɗaukakin sarki qad wasafa al-araba bil jahli fil qur'an allah ya sifanta larabawa da jahilci misali bi qawlihi ta'ala da yace wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala allah ala rasuli kaga wannan ai jahilci ne tunda busan iyakokin ma'ana busan hukunce hukunce shari'a ba yace fa kaifa yasihhu al-ihtijaz bi alfazihim to dan mina kuma zai inganta a kafa hujja da lafuzzan da suke magana da su wa ash'arihim da kuma waƙe-waƙen da suke yi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko ba ka dan bari yanzu in ka dauki littafin tafsiri tun zamanin su ibnu abbas kana ji in an ka kawo wata magana sai su kafa hujja da shay'a ko ba ka dan bari zamanin sahabbai an yi haka shaykhul mufassirin ibnu jarir at-tabari sai shi kafa hujja da baituttuka as-samirul halabi a cikin addurul masul ba wani mufassir wanda zaka kan iske yayi tafsirin sa galibi sai kafa hujja da shehu to kuma an ce ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli ya zamu da wannan tabiya kaga bude na bukatar hujja to sai yace qulna zamu ce ga amsa hadha wasfun min Allah lahum bil jahli wannan Allah ya sabunta su da jahilci ne fi ahkamil qur'ani game da hukumce-hukumcen alqur'ani la fi alfazihi amma ba Allah yana nufin busu iya larabci ba ashe mutum na iya larabci amma bai san shari'a ba ko ba ka bane da iya larabci shine ilimin addini da duk balarabin da a duniya ya zama da ni ko ba ka bane amma sai ka iske ba larabi bai hada ci izibi ba ko ba ka da bari ka iske bakin mutum ka ce mai kai ma ma ismu ka bari maka larabcin ga namu ka san dan jami'a bai da a ce ma ismu ka sai a ce masmuka in ka ce mai ma ismu ka sai ce mi ka ce amma in ka ce mai karanta min qur'ani tun daga bakar nan sai ya karanta in kana son rubutu sai ya rubuta ma muna da aramomin da suna tsaye rubuta maka alqur'ani aka so karanta ma shi aka amma in ka ce mai ma ismu ka sai ce wanga ni ne ke ce wannan yake nuna maka alqur'ani magana Allah ce mu'jiza ce to kenan larabci bai isa in ka ta yi jami'a musamman wanda ya takhassusi a nahau ko a sarfu ko a balaga wani ma geografiya ce ta karanto wani ta karanto tarihi wani ma falsafa ta ta karanto da kahirce kahirce to mu ko ko kahirci ka karanto in ka zo na kasashen mu ce alaji kan mallan shi ko ina shi yasa ba duk mutumin da ya je kasashen laraba ya karatu bai yi karatun addini sannan ko ka yi yi karatun addini ka iya larabcin to kuma yaren ka kana bukatar ka iya shi shi yasa ɗaliban ilimi idan suka yi karatu musamman wanda bai yi zaure ba bai yi karatun suro ba idan ya je kasashen larabawa ko ya shekara talatin in ya dawo gida wallahi in bai yi koyi karatun sau abin suro ba ba zai iya da'awa ba saboda ya iya larabcin amma bai ini ba bai iya yaren shi ba shi ko dan adam bai iya ɗaukar karatu a hannunka kana fassara ta kwatamce tudurwa da ka tahiya masa ya ali bai ya ali bai shi yasa malaman zauri sun tsere wajen iya fassara littafi kuma ka tsaya ka koyi shari'ar ta zaurin ba an ce ka yadda da duk abin da an ka faɗa ba a'a ka tsaya ka koya ka iya shi yasa larabci daban ilimin shari'a daban sannan ko ka karanta shari'a a can in baka iya lahau fassara ba ka dawo gida ka koyi fassara kan kai girman kai amma wallahi in baka koyi fassara ba sai dai ka kare cikin arshi kana iya karatu a aji ko ka zai kaza amma wallahi baka iya da'awa Allah ya gane da eh mu gaya wa juna gaskiya yace to wa nahnu yace mu la nahtajju bi lughatihim ba muna kafa hujja bane da yaren su fi bayanin ahkam lokacin da mu bayanin hukunci a'a ma'anar muke son ta fito to tun da da yaren su ne dole sai mun san yaren su kuma mun san salo na yaren su ina fata an fahimci kuma larabcin yau da gobe bai isa larabcin kaifa kaifa haluka da haza da hazi bai isa sai ka iya nahawu ka san ka'idodin nahawu ka iya sarf ka san ka'idodin sarf an gani ko ka san ka'idodin balaga alal akalla ka san tashbihi da kaza da kinaya da wani ne sannan kuma ka san tarihin larabawan da adab wato al'adabul jahili al'adabul islami al'adab fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam al'adab fi al'adab fi ahadi al-khulafa fi ad-dawlati al-umawiyyah fi ad-dawla al-abbasiyyah fi zaman ad-dawla al-mutatabi'a fi ad-dawlati al-andalusiyyah fi al-asr al-hadith al-madahib al-adabiyyah al-mu'asira kasal larabcin da kyau ka a hituma ta wani wuri amma in ba haka ba mallan ana ce ma kayi karatu da ka daga wani wuri wallahi ko an ce kai magana ba kai kuma kai mutum na ƙaryar mallamta amma an ka ce ai za a yi yanzu karatu za a yi na larabci awa ɗaya ba a sa ba sa yaren shi ba sai ka ce a mu ba mu iya wannan shirme ne kuma kai ka ce mutane su iya larabci ba kuma kai ba ka iya larabci awa ɗaya baka sa komi ba wanda Allah yaranka wannan ba zai yi wa ba ya ce to bal nahtajju bi lughatihim fi bayani ma'anil alfaz muna kafa hujja ne da yarensu wajen bayanin kalima ma'ana yadda suke magana da yarensu ana iya kafa hujja a yi bayanin wannan li'anna alqur'ana domin shi alqur'ani was sunnata da sunna ja'a sun zo biyu kenan bi lughatihim da yarensu shi yasa ka ce zaka fahimci shari'a da alqur'ani da sunna baka fahimci larabci da ke ba wallahi na da wahala bai yiwa don takassusin nan da aka cewa a takassusi ba shine kawai ka ce ka yi takassusi cikin shari'a ba kusan komai cikin larabci ba a'a ba haka ke nufi ba sai ka san larabci gwargwado yadda zai taimaka ma ka gane shari'a mun gane wannan to kaga da haka zaka karewa da wannan shubha kaga da wannan shubha kuma za mu kai ga shubha kafa istishhadi domin akwai malaman da suka ce daga karni uku tun daga asr na farko na biyu na uku karni na uku na hijira an daina istishhadi da maganar wani sha'iri suka ce saboda larabci ya gurbata musulmi sun shiga cikin juna ma'ana kabilun da ba laraba sun shiga ba amma majma'an lugha alqahira a yanzu suka ce wannan ra'ayin gurgu ne bai yi ba saboda mi saboda larabci yare na kullum Allah yana sa wa waɗansu samu baiwa a cikinsa kuma yaren da adda ka'ida da dokoki in an ce abin nan yana da kyau a koma zuwa ga dokokin in an ce bai da kyau a koma zuwa ga dokokin amma a ce da bakin karni na uku an daina istishhari da shi'iri kaga wannan an tauye ba larabci ci gaba mun gane wannan matsala da kyau sannan kuma wannan zai kai mu ga matsala ta at-ta'rib kalimar da babu ta a cikin yaren larabci a ce an sakata bincike ne shi nan ana yi saboda akwai kalmomin da da yawa in ka diba cikin ulumul qur'ani malamai suna cewa wasu sun ce asalin su larabci ne wasu sun ce asalin su ba larabci bane ba ba kana bane amma banda sunaye su sunaye ba a sace su dan sunan Musa suna ne na bani Isra'ila ina fata mun ce kenan ko dole ba a kawo shi a matsayin sunan Musa ko ba kana bane sai dai baturi na sai tuya juya ce Moise ko ba kana bane ya annabi Isa ba ba ba dan kasar Ingila bane ba dan kasar Faransa bane annabi Musa a cikin bani Isra'ila yake ina fata mun ce Jesus kuma su ce annabi Isa ce mai Jesus ko ko su ce Jesus ko ba kana bane to da haka waɗannan ba da su ba to wannan a takaice abin da suka kawo kenan da qadiyya ta ijtihadi ita ba yanzu akwai malaman da suka ce daga karni na hudu ba a iya samun mawuni malami mushtahidi ko ba haka ba amma malamai sun ce wannan ba gaskiya ba ana iya samun mushtahidi a kowane zamani ina fata an fahimce ni a kowane kabari ana samu in ban manta ba in ka diba cikin adwaul bayan fi idah alquran bil quran na al-sheikh al-allamah al-quran muhammad al-amin shaqiqi can cikin suratul hajj eh suratul muhammad nake cewa ina ganin yayi bayani kan wannan ka koma kaga hujjojin da suka kawo da irin yadda ya musu ranti dan malami ne wanda yake a cikin ilimin shari'a yayi fice kwarai da gaske magana ta karshe wanda zamu kawo karkashin wannan wajen al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan magana ce ta imamu suyuti an a cikin littafin al'ikli fistin batin tanzi ya ce ƙaunuhu ta'ala da Allah ya ce al'arabu a shaddu kufran suratu tauba aya ta 97 ya ce istadalla biha wasu malamai ko waɗansu mutane istadalla biha sun kafa hujja malla ya ƙabalu shahadatar badawi alal ƙurbi bai karɓar shaidar ɗan ƙauye akan ɗan birni in an ce ala kan shi lahu gare shi in an ce shahida lahu kamin shaida ya samu alkhairi in kai an ka ce shahida alaihi kamin shi mummunar shaida ko ba ka da bari ke da an ce man yashhadu laka kenan kai za a ba in an ce man yashhadu alaika kai da ka baka ne wanda ne mummunar shaida muna fahimta wannan to sai suka ce tunda Allah ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan dan kauye idan yayi shaida akan dan binni ba za a yarda ba suka kafa hujja da wannan ayat kun san ko me yasa saboda kafiri ba adili bane kidan ba a karbar shaidarsa ya ce tu wastadalla man yaqbaluha wani ce a dan kauye ma in yayi shida akan dan birni ana iya karba yace su ko bi qaulihi sun kace su suna da hujja wa min al a'rab man yu'minu billahi aga mas'ala ce ta ilimi ba wai rikici za a yi ba kai ka ce ga hujja kadi ga hujja ta tawa tafi kafi sai a dauka tunda addinin ba nau bane ba naka bane dalilin za a yi mun ji wannan da kyau shi yasa imamu suyuti wannan littafi in ka bi shi in kana tafsiri duk karkashin ayar da ya zo wallahi zai yi istinbatatu wanda sai sun baka mamaki a cikin tafsirin da mun ka gabatar su diba tun wajen wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi sai da muka wuce wannan ayar da nisa kawai sai daga imamu suyuti ya wani istinbati mai muhimmanci karkashin wannan ayar bari mu bari ba mu ji shi yace da Allah ce wa minhum man ahada Allah at-tauba aya ta 75 yace fiha anna ikhlafal wa'di walkadibi min khasa'isin nifaki wannan ayar tana nuna cewa saba alkawali da ƙarya suna daga cikin ɗabi'o'in munafikai fa yakunu alwafa'u was-sidqu min shu'abil iman kaga sai da mutum kenan alwafa'u cika alkawali was-sidqu da gaskiya min shu'abil iman suna daga su ko rassa da imani tunda wancan munafinci ne to kuma ka wancan kishiyar shi ya koma imani wa fi hal mu'aqabatu ala dhanbi kuma ayat ta yi bayanin ashe zunubi yana sawa Allah ya maka uquba bima huwa ashaddu minhu mafi girman abin da ka aikata li qawlihi fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakذibun yace wastadalla biha qaumun wadansu mutane sun kafa hujja da wannan aya ita wa minhum man ahada Allah ala anna man halafa cewa wanda ya rantsuwa in fa'ala kaza in ya aikata kaza falillahi alayya kaza to akan Allah ya tabbata a gare ni cewa sai nayi kaza annahu yalzamu ya zan dole gare shi tunda shi ahadallaha la in atana min fadlihi ko yace lana saddaqanna wala nakuna min salihin kenan wadanga abuwa shi ya daukan makansa alƙawari yace ma Allah in Allah ya bashi zai yi kenan ya zan wajibi gare ka yace wa akharuna waɗansu malamai kuma suka kafa hujja da wannan aya ala anna mani azzaka wanda ya hana zakka yu'aqabu bi tarki akhdha ana mai hukuma ba za a karba ba minhu daga gare shi kama fu'ila liman nazalat fihi al-aya domin wanda yace in Allah ya bashi dukiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masha ya mishi roƙon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoro an baka dukiyar nan haka kare kida ko ba haka ba aka bashi dukiyar daga bayan rikici domin dukiya in tana nan ita da kanta tana ƙara ba dan adam hawan jini yau mutane kusan da wannan ba wallahi da yawan masu kuɗi tansiyon gari su kusa abin da yasa ba wani abu da ba yanzu ko wani bari ba ku dalili a bari yin faɗi tun da ni na kawo magana idan ba ka da kuɗi kana jin tsoron asara ka ji an ka ce ko hasara tana hankulin a samu ko to shi yasa talaka idan an ka ce an yi asara shi hankali ne bai tashi to amma mai kuɗi komi yawan kudinka idan asara ta zo mahaushi kake ji to shi yasa idan aka ce kayi asara yau ta jika kaza can kayi asara ta kaza dole ta so ta tashi kuma babu kwanci hankali gare ka musamman masu kuɗin da suke da kamfuna daban-daban da motoci masu yawa a kira ka a ce waccan mota ta yi kaza a kira ka a ce shi yasa in ba ka rarraba ayyukan ba kai tsaye na yanzu na tansiyon za ta taso ta buge ka mutu mun ji wannan da kyau to shi yasa an ka ce to shi wanda bai bada zakka ba za a karba ba amma wannan kun ga sayyidina abubakar bai aiki da wannan ba shi sayyidina abubakar ya ce idan musu bada zakka ba zai yake su ko ba haka nan bane to kenan zai zama to nan wannan min khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi na da ya masa addu'a bai zo bai karba shi ba a karbi tashi ba dan ko sayyidina abubakar zamanin shi da aka zo da zakkar bai karba ba umar bai bai karba ba duk sauran suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi ta ka ba za mu karba ba ina fata an fahimci sai dai mun faɗa cewa wannan mutumin ba ba sahabi bane wato mutum ne wanda yake matsayin munafiki ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai maganganu mun mun gabatar da su a lokacin da muka karanta da wannan mun ka karanta wannan aya to waɗannan su ne bayanai da suka shafi wannan aya da ya kamata mu gabatar game da wato abin nan asbabun game da ahkamul fiqhiyya da suka shafe ta wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir sai mu bayyane na balaga man yu'minu billahi wal yawmil akhir sai ce yu'minu rukunan imani guda nawa ne guda shidda to nan nawa an ka kawo man yu'minu billahi wal yawmil akhir sai an kawo nawa biyu to ina sauran ha bi dilalatil istilzam in an ka ce sun yi imani da Allah to tun da an ka kawo biyu sauran duk sun shigo ciki ba sani ko mun fahimta ba to amma akwai abu da ya kamata mu gane wani lokacin in an ka kawo biyu din ba su isa ba Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ce wa ma hum bimu'minin nan ba su isa ba ko ba ka da bane dalili kuma saboda faɗar da suka yi musu yi imanin ba hakikata abu na biyu me yasa suka kawo wal yawmil akhir ma'ana sirri na muqarara nan balaga ta qur'ani yake me yasa galibin qur'ani in ya kai imani da Allah sai ka ranar karshe bai cika hada wato yadda imani ya cikin alqur'ani tare da imani da Allah da ranar karshe muna fahimta ta an fi yawan maimaita su amma sai a shafe sauran والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ليسا يوم الآخر إذ أتي هذا هذا أبلا سر المقارنة أسرار المقارنة في القرآن الكريم يا كما تكبنشكيت المقارنة بين الأضداد المقارنة بين الأسماء أسماء الله تعالى المقارنة بين شعب الإيمان إلى فتح أنا فهمتها سنة ديوة يا دا يا غاني والله سيما لم يسكي تشيوا شي إيماني دا الله شي نتوشن إيماني muna ji da kyau imani da ranar ƙarshe shine ke bambanta mutane wajen aiki daidai yadda ka yadda da lahira kan yadda akwai sakamako daidai kwazonka don yadda kuka ganin mutane suna kokari kan duniya don so sami don su ana samu kuma shi da sa ake hakuci da duniya masu don in kaga mutum na guji game da al'amari yana gaugawa tunanin shi zai samu wallahi ne san bai samu wallahi zai wahala ba ko ba ka nan bane to ashe in kaga mutum na yawan aiki na addini yana yawan sanya duke shi a cikin addini yana da yaƙinin cewa Allah zai biya shi to shi yasa sai Allah ke yawan mukarana kuma idan mutum ya yi imani da lahira wannan wato idan imanin ka yi ƙarfi game da ranar ƙarshe shi zai sawar ba za ka yawan aikata sabon Allah ba da kaga mutum na kashe mutane dare da rana wanda mutumin baya tunanin akwai sakamakon tashin kiyama shi yasa waɗanda turawa masu makamin nukiliya kuma su sun yi imani da yesu almasihu kaga akwai ƙarya cikin gana su amma saboda an cewa yesu almasihu ya ɗauko shi duk zunubin sai suka ce to bari a yi makamin nukiliya don a halaka ka ji ƙarya shi yesu almasihu ya ɗauke maka duk zunubi ka je ka kashe kowa kun gani to shi yasa shi ne sirrin sirrin muƙarana amma can cikin suratul baqara da Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai waɗansu malamai suka tattauna akan me yasa ba a kawo su rukunin imani ba waɗansu suka ce abin da yasa ba su kawo su ba saboda suna son su bugar da hankulan mutane tunda in ka faɗi waɗannan sai a ga kamar ka zan musulmi waɗansu malamai suka ce a'a shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu nauyi duk da yake dai sun san cikin rukunin imani ai akwai amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko to shi sai sun ka ketare sun ka ce amanna billahi wa bil yawmil akhir amma bi rasulillahi ba za su faɗa ba sai in ya zamanto ya kama musulmi tunda Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wal yawmil akhir da ranar karshe me yasa an kasanta ta da ranar karshe eh babu wata rana bayan ta domin abinda ake auna wata da rana yini da dare menene da su rana da wata ko هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وما كان بني تو إن قيامة تسأل إذا الشمس كورت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر تو إن باب لنا باب وتدميز أعونا باب اليوم الآخر دقريش شيكي نسي أبو العابدين ka gane mun gane wannan sai abu na ƙarshe na almaudu alƙur'ani ƙiyama tana da sunaye da dama tana da sifofi da dama kuma an yi idafar ta zuwa ga abubuwa da dama kuma duk ita ce ƙiyamat an kira ta yawmul akhir ranar ƙarshe kuma kana bani an kira ta yawmul din ranar sakamako to can an hankalta ba ba wai ana nufin kiyama daban-daban bace rana ce ta karshe saboda daga gare ta babu wani yini bayan ta sannan kuma ranar sakamako ce domin ran nan Allah zai saka kama mutane kuma sai a kira ta alhaqa wani lokaci kuma kana bari saboda daga haqqa ya hukku ne tabbataccen abu sai ta tabbata ana kiranta alwaqi'a saboda tabbatacciya ce idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadiba ana kiranta al'azifa ta yi kusa an kiyamace kuma kan bari saboda ga Allah ba nesa take ba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ana kiranta as-sakha mai tar mai taratsi ko ba ka da bari saboda kiyama in ta zo bala'in da ke cikin ta Allah ne sai ya kashi ana kiranta qamma asalin qamma shine abin da ya daure aka daure shi tan tan tan to daurin da za a yi wa dan adam duniya ba ta bai irin daurin kiyama ba fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ko ko tamma ita ce musiba wadda ta hade kowa da kowa shi yasa sai ka dauki alqiyama التفسير الموضوعي سونا ينتع القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين أنكرات واقعة إذا وقعت الواقعة أنكرات حاقة أنكرات صاخة أنكرات يوم الآخر أني إضافة يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون بس سيكا كتو أن المناسبات سيكا دراسة موضوعية لن أكاجي kawai ya zo ya ce maka kai can an ce yawon akhir na an ce waƙi'a na an ce azifa na an ce haƙa na an ce yau makana na an ce yau makaza yau makaza shi wani ne wannan duk ba irin guda bane a'a ababen da suke da alaka da shi ne suka bambanta mun gane wannan kawo amin to wa yattakhidhu ma yufiqu qurbatin inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum malamai suka ce sai an ka ce ala harful istiftah dan a ja hankalinku a nuna muku lalle tabbas Allah ya karbi wannan abin nan su sayudkhiluhum Allah fi rahmatihi in an ka ce sa shine abin da zai zo gaba ko in ni ce sa aqra'u zan karanta sa aqulu zan fada haka ne ko haka ba to a cikin haƙƙin dan adam da sa da saufa babu tabbaci in ni ce sa aqra'u babu tabbaci zan karanta in ce sa a ƙulu yana yiwa ko ba gaba ne ko ko saufa aqra'u zan karanta amma fi haqqillahi ta'ala tufidu tahqiq sayudkhiluhum Allah ba yalla bane tabbas Allah zai sanya su dan shi ya san wanda zai shiga kuma ba wanda ya isa ya hana shi wanda yake son ya sa ya sa shi mun gane wannan shi yasa ka ɗauki sinin ka ce yalla Allah zai kaza shi Allah bai da yalla da shi tabbas na gare shi kai kana Allah yana don kai da baka da komai amma shi inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma wallahu bi kulli shay'in alim sayudkhiluhum Allah fi rahmatihi Allah zai sanya su a cikin rahmarsa inna Allah ghafurur rahim hakika Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai jinkai mas'ala ta karshe ghafurur rahim abin tambaya anan gafara daban rahama daban ko ba ka daban ita gafara tana da alaka da Allah ya suturta zunubinka daga al-maghfar ne shi da ake kira kwalkwalo in ji malaman zauri kwalkwalo ba kwalkwali ba kwalkwalo hulla ta karfi wanda ake sawa wanda in an yi buga mutum ba za a same shi ba wasu zuwa kira cikin larabawa al-khuza ko ba haka ba to idan aka jefa ma mashi ko aka buga ma takobi in kana da wannan hular sai ya tsaya ya bugi wannan karfin ya koma to daga nan aka dauko al-ghufran gafara ghafara yaghfiru ghufrana shine masdar ko ba haka ba to daga al-mighfar ne Allah bai suturta zunubin ka ne sai ya suturta zunubin ka sannan kuma ya gafarta maka rahimun kuma Allah mai jinkai ne domin akwai wanda zai suturta ka amma sai ya ma azaba ko ba ka bane akwai wanda zai ji tausayin ka amma kuma zai suturta ka ba to sai Allah haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ga jin kai ga tausayi ga suturta wannan na ɗaya kenan shine sirrin muqarana dan kowanne yana bada ma'ana daban to kenan tun daga wannan ga wannan sai haɗa sai su bada wata ma'ana daban sirrul muqarana kenan to sai abu na ƙarshe menene hikimar da ta sa kuma sai aka kulle da waɗannan sunaye guda biyu me yasa duk cikin sunayen Allah sai an ka ɗauki ghafurur rahim me yasa saboda ana magana ne ga waɗanda suka yi imani da Allah sun yi imani da Allah sannan kuma suna ba da dukiyarsu don addinin Allah ya ci gaba to Allah ghafurun zai gafarta musu ya suturta zunubansu sannan kuma rahimun Allah zai musu rahama ya sanya su aljanna domin ana magana mutane kirki ba yanzu kaga da inda an ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli ana cewa Allahu ghafurur rahim a sai aka ce wallahu alimun hakim Allah ya san mun kuma ya san wanda ya da ceton ta abai azaba amma da an tazo wajen mutane daga sai ce wallahi Allah haka furur rahim mun gane wannan to kana iya dirasal mawdu'iyya duk sunayen Allah tun farko alqur'ani ya karshe kai musu irin wannan dirasa ad-dirasa al-mawdu'iyya fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi al-ula ta'silan wa tatbiqan mun gane wannan Allah da lokaci ya tafi amma wannan ayar mutaka ta wadda ta zo yanzu duk da yake na san dai karatu kan zai tsaya insha Allah was-sabiquna al-awwalun
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأعد لهم أجرا
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
نعم تجري من تحتها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم القرآن كده وقالي القرآن كده dama wato shi yasa duk yadda kake ganin ka mallaki alqur'ani wani lokaci alqur'ani sai ya bayar da kai Allah ne kuma ya faɗa wa innahu lakitabun aziz mun gane wannan to wannan ayar dai a takaicen takaitawa za mu kira ta akwai babban magana a karkashin ta waɗannan ayoyin guda biyu lokaci ba zai ba da damar da a ce za mu iya kare su ba amma mu taba abin da ya sauƙaƙa da Allah subhanahu wata'ala ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ku diba cikin wato dalalaini sai ya ce wa hum man shahida badran su ne wanda ya je yakin badar yakin badar wanda an kai ko ba haka nan bane wanda Allah ya bayani sa a cikin suratul anfal mun yi bayanin ayoyi da suka bayanin wannan ko ba haka nan bane Allah ya fayyace bayanin badar a cikin suratul anfal au jam'u sahaba ko ko dukkan sahabbai yace ake nufi na fata tuce kenan waɗansu suna ganin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar su ne man shahida badr wanda ya ya halarci badar badar asalin shi wato wata rijiya ce ko wani rafi ne wanda ruwa suke gudana ake kira badar wasu sun ce asalin mutumin da ya yi wannan rijiyar ne ake kira badar kafin a sanya ma wurin suna badar aw jam'u sahaba ko ko jama'ar sahabbai walladina tabauhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama yace bi ihsanin fil amali ma'ana sun kyautata aiki sai aka ce to radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi ta'atihi saboda sun yi ma Allah da'a ashe mutum ya rinka sabon Allah yana samun ci gaba cikin al'amari sai a ce Allah ya yarda da shi a istidraji ne ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إن كان صابون الله كذا الأمر رسول كاو والله كذا كتب استدراجنا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون سكر أولى أن يتقل إلا أكي أما كرشي يتقاج فلما آسفونا انتقمنا منهم دعك أجسر الله المهم والذين اتبعوهم بإحسان ستي رضي الله عنهم بطاعته Allah ya yarda da su saboda sun yi masa da'a wa radu anhu su ma sun yarda da Allah ko yace bi thawabihi sun yarda da ladar da Allah bai masu a'a su ma sun yarda da Allah domin shi an ce Allah ya yarda da kai an ce ka yarda da Allah ba illa bane irin wannan fassarorin waɗanda suke ganin ba a iya sifanta Allah da wani abu in an ce radu anhu kuma al sun yarda da Allah kenan kamar sai Allah ya koma mafulun bihi ko ba ka bane a wannan babu matsala yardar ɗan adam da ta Allah ba ɗai suke ba kadiba cikin manhajul istinbat wani littafi da ake kira manhajul istinbat na fahad bin mubarak da ya zo matsala ta aliktida bi af'alillah koyi da ayyukan Allah misali a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ko ba ka bane kuma sai a ce ɗan adam ya kyautata to ai ba ce an yi shirka saboda zatin ɗan adam daban zatin Allah daban hatta da zatin halittu ya bambanta kukan mutum kukan kare ɗaina amma ainihin halitta ce ko to yarda Allah yarda ɗan adam ɗaina zatin Allah da zatin ɗan adam ɗai ne aikin Allah da aikin ɗan adam zai zama to ɗai magana ta da ke ta ƙari radu an su ma sun yadda da Allah sannan kuma sun yadda Allah zai ba su lada amma in kace sun yadda lada Allah ba su yadda kenan da Allah su sun yadda da Allah ba kenan kamar su ba za su yadda da Allah ba kenan wannan bai dace ba wannan fassara tana da dan karkata zuwa ga mazhaba ta asha'ira ya kamata mu yi hasara da ita mun gane wannan ko waradu anhu kuma su ma sun yadda da Allah wa a'adda lahum jannatin Allah ya musu tattalin aljanna ko ba haka ba tajri tahta hal anhar wanda kuma koramu suke gudana karkashin ta alaran mai ce ta jiri min tahtiha sai mutane sun kawar don magana da ƙasa ko ba ka kwani ana ɗan gunguri gunguri to idan muka duba qira'a ibnu kathir haka karanta ta jiri min tahtiha al-anhar an gane ko amma jamhu sun karanta ta jiri tahta al-anhar kuma duk cikin qur'ani in ka duba ta jiri tahta hali ta jiri min tahtiha nan dai adda tahtaha a qira'a ta mi ta ibnu kathir ina fata an fice ni sannan waradu anhu wa a'adda lahum jannatin Allah ya musu tattalin aljanna tajri tahta al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha abada suna waɗanda an ka kaddara ma dawwama a cikin ta shi yasa ma mai jalalaini da yazo ce wa fi qira'atin bi ziyadati min kenan qira'a ta ibnu kathir yake rufi khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada zalikal fawzul azim wannan ita ce lada ko rabo shine wannan rabo mai girma wannan aya akwai bayyane masu yawa karkashin ta amma abinda nake so in fara da shi da an ka ce wasabiquna waɗansu daga cikin malamai i'rabi na alqur'ani sun ka ce as-sabiquna shine mubtada مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم سابق ماذا سيأتي سابقون كما هكذا بني to don haka mubtada ne kakkace baka ta zama don babu sabiqunu mai koyon nahwu amma khabar kinshi sai malamai suka yi sabani wanda sun ka ce as-sabiquna khabar kinshi shine radiyallahu anhu Allah ya yarda da su fi'ili madina an riga an yi an kare waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wasabiquna al-awwaluna shine khabar domin wani lokaci mubtada na iya zaman tuwa ma'arifa khabar ya zamanto ma'rifa kenan as-sabiquna waɗanda an na farko waɗanda babu irin su al-awwaluna sune waɗancan na farko wanda suka ce shine khabar ina fata an fahimce ni shi yasa ma suka ce kenan wal ma'na was-sabiquna bil hijrati humul awwaluna min ahli al-milla aw as-sabiquna ila al-jannati al-awwaluna min ahli al-hijra waɗanda za su rigaya in za a lissafa waɗanda suka fi kowa a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an samu waɗannan mutanen humul awwaluna min hadhihi al-milla ko ko as-sabiquna ila al-jannati waɗanda za su riga kowa shiga aljanna to al'awwaluna min ahli hijira sai an samu da suka yi hijira na farko da kuma waɗanda suka yi wato taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin malaman nahwu sun kace khabar shine min al-muhajirina shine min al-muhajirina wal ansar kenan ma'ana wato as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar ay ka'inuna min al-muhajirina wal ansar sai dai wannan malamai sun ba'afa wannan suka ce ka wannan bai dace a ce a abin da ba a matsayin irabi ba ya yi nauyi sannan waɗansu kuma suka ce a'a wasabiquna al-awwaluna ma'tufi ne ina fata an fice shi man yu'minu billahi wal yawmil akhir kenan man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa minhum wa minhum as-sabiquna amma wannan yana yana da rauni kwarai da gaske domin ba a cikin waɗanda sun kai imani akwai as-sabiquna a'a ba babu a bukatar wannan nan sabuwar magana ce su za a yi magana ce ta musamman karkashin su game da abin da ya shafe su ina ganin wannan lahawar sai mu bar shi haka amma a nan akwai matsaloli masu yawa matsala ta farko me yasa duk cikin alqur'ani sai aka ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha nan ne aka ce tajri tahtaha banda qira'at ibn kathir to nan yasa aka ce min tahtiha ai akwai tambaya ko ya kamata a bada amsa in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadil samar ra'i a aya a safa da ke son cewa ta 174 ina fata an firci ta 74 ya kawo bayani karkashin wannan yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سيتشي توكما أتشكين سورة التوبة سي الله تي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار يتشكو من السر سي أنك كاو أنك كاو من نتنبع كاو من بها can an ka ce zalikal fawzul azim nan kuma an ka ce zalika huwal fawzul azim me yasa aka kawo wannan yace to zaka dibi siyakin ayoyi in ka diba min tahti hal anha da tahta hal anha yace wa qila wa sababu dhalika annahu haythu warada dhikru aljannat waradat min ma'aha kana alkalamu amman li ummi almu'minina tunda duk mu'min ne ne sai a ce tajri min tahtiha min tahtiha amma da an ka zo wajen as-sabiquna al-awwaluna sai an ka ce tajri tahtaha yace waɗansu malamai suna ganin cewa matsayin musabiq wato aljannar tasu ta bambanta da ta kowa in ta sauran mutane ta jiri min ta hake hali to su tasu ta jiri ta haka saboda kasar tasu wadda suke cikin ta ruwan ma ko da suna gudana karkashin kasa ana gani su wasu haka sun tafi wasu sun ka ce a'a tafannunan ne fil qawli qur'ani yana da wani uslubi in ya gada ma sai ya ƙara wani abu saboda ka koyi larabci kuma sai ka san can bai kawo shi ba ana faɗar wannan ana faɗar wannan mun ji wannan da kyau قراءة تبيو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أكوي قراءة والأنصار قراءة يعقوب kenan wasabiquna wal ansaru sai ya zamanto in mun ce wasabiquna al awwaluna min al muhajirina in mun ce wal ansari hukuncin ya shafi magabata na farko da muhajirai da ansar amma in muka ce wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansaru to nan ya shafi dukkan ansa ba sai da farkon su ba sai da nan Allah ya yabe su ne yabo na musamman to amma kuma in muka zo a hakika da muhajiru da ansa wane ne gaban wani waye ku falala duk da yake in mutum ya fi wani imani inna akramakum inda Allah atqakum amma da muhajiru da ansar bi sifa amma wane ne gaban wani tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ai an yi sabani wa zai zama to khalifa muhajiru suka ce su ne na farko su suka fara imani ko ba haka ba kenan su ne suka fi su ko ansar suka ce a abu ka fara ba da taimako amma zance mafi inganci muhajiru su ne kan gaba don su ne suka yi imani a makka tun ana mutane azaba kenan kafin a yi hijira mutanen madina su ba da taimako su sun riga su shi ya sama Allah ya bambanta tsakanin wanda suka taimaka kafin hijira da fatahu makka da waɗanda ba su yi hijira ba kafin wannan kuma kana bane la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kuma haka ba to dan haka dai a takaicen takaitawa walladhina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kaga ba sa ansar ba sa jin bakin cikin fifikon da Allah ya ba muhajiri malamai sun fassara da wannan to da haka wannan shi ne abin da kamata mu fahimta almuhimmu dai wallabina tabauhum bi ihsanin da waɗanda sun kabi su akan tafarki nagari ma'ana musu kabi wannan shi ne ake cewa ittiba'ul kitabi was sunna ala fahmi salafi salih da an ce wallabina tabauhum bi ihsan shi yasa shaykhul islam ibn taymiya ce nan su da anka ce as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirina ba a ce bi ihsanin ba amma wallabina tabauhum saboda su suna cikin matsala sai aka ce bai ihsani kenan su suna da ihsani ba sai an ambata ba sannan ya an ce ka bi su da kyautatawa kenan su sun san mi su sun san masu kyautatawa radiyallahu anhum dan shi a kare ka ta kare amma bayani sai zuwa gobe kaji Allah ya yarda da su fi'ili madi kuma Allah Allahul ghuyub ne kasan dai Allah ba zai yarda shasha ba ko eh Allah ya sa a cikin zuciya kenan ku in ka ji ya ce ya yarda da mutum tabbas ya mu mutumin kirki ne sannan bari ka wata sabuwa dan shi'a wa radu an sun yarda da Allah kaga ashe ba tambadaddi bane Allah ya san mutane ne na gari kuma yace wa a'adda lahum jannatin yayi musu tattalin aljanna fi madina a'adda bai ce sai yu'ibbu ba sun zan yan aljanna kai ko kana kana zagin su ka ko ga ai ina ganin ka samu matsala don kai kokari ka gaida daga gyara alakar ka da Allah ya fi ma sauki Allah ya ce mutum dan aljanna kuma ka zagin shi ai ka san dubara ta kare ba ba ka da wani tunani akwai bayanai masu yawa karkashin wannan aya za mu tsaya wa aqlamu jannatin tajri tahta al-anhar wa min tahta al-anhar khalidin fiha abada dalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mu girma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu da cewa samu rabo a farko duniya da lahira dan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi abinda muka faɗa ga mutum ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh